بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ذاك تسمى أبينا بنت وبعد wannan shine darasi na hudu kuma na karshe kenan insha Allah cikin wannan silsila ta ahadithu dajjal fi sunnati nabawiyya wa tawbihuha bil khara'it al mu'asira na malam الدكتور عبد المحسن ابن محمد القاسم رحمة الله عليه عفوا حفظه الله ينا رايكم فأجي رحمة الله عليه متكم مالا يتي المدينة لا يدخلها رعب المسيح الدجال birnin madinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hatta wato tashin hankalin da zai shiga sauran garuruwa na tsoro da firgicin dujar bare shige ta ba min fadlillahi ala almu'minina fil madinati anna almasiha ad-dajjala idha kharaja la yafza'una wa la yakhafuna min ya daga cikin alfarmar da Allah ya yi mu'minai a kasar Madina shine idan duje da fito su ba za ma su firgita ba ba za su ji tsoron sa ba an abi bakra radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا الله يتي لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال tsoro da firgicin dujal ba zai zo madina ba a laha yau ma'izin saba'atu abuwa a lokacin garin zai zama yana da wato ƙofofi guda bakwai ala kulle babin malakan kowace ƙofa da mala'iku guda biyu suna gadin kamar da ke cikin sayar bukari daga abubakar wai za nazara idan ya sauka fil jurufi a wani gari mai suna ko wata anguwa mai suna juruf nahiyatal madinati kusa da madina ne tarjuful madina talata rajafatin madina za ta yi girgiza so uku wannan girgizar da za ta yi fa ya kurju ilaihi kullu kafirin wa munafik duk wani kafiri da wani munafiki sai fita dama shi garin bai an san kafirai da munafikai annabi ya ce almadiyatu kalkiri wato kaman ziga-zigi zigi take tanfi khabasa wanda duk aka sa karfe a cikin ko makera za ta kona shi sai duk da ta fita baka madina take duk wani wanda yake dan banza ne bai da dadin garin don haka waɗannan mutanen banzan suna cikin garin dama sun buya ko suna neman mafaka idan dujal ya zo kusa da ita sai garin ya girgiza su uku sai duk wani kafiri da munafiki sai fita qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi yace yanzilu bisabaha zai sauka a wata ƙasa wadda ke ainihin wato mara mara tsoro wa fi riwayati li muslim fa ya'ti sabaqatal jurfi zai je ƙasar da take ba ta da tsoro a wannan wajen fa yadribu wiraqahu sai ainihin wato ya kafa tantin shi a wajen fatar juful madinatu thalatha rajafatin sai madina ta yi girgiza sau uku da ta yi wannan girgizan ya kharuju ilaihi min ha kullu kafirin wa munafiq wani mutumin banza da wani kafin da munafiki sai su fice su tafi inda yake wani yana cikin sayyid bukhari da sayyid muslim daga hadisin anas dan malik قال ابن حجر رحمة الله عليه الإمام الحافظ ابن حجر أسكن فتح الباري cikin مجلد نهود yake cewa قوله ثم ترجف المدينة أي يحصل لها زلزلة بعد أخرى za a yi girgizar ƙasa har guda uku a madina sun masalisa har ta uku hatta idza hatta ya khuruja minha man laysa mukhlisan fi imani duk wanda imanin sa ba mai kyau bane sai ya fice wa yabqa bi hal mu'minul khalis duk wani mu'mini wanda yake mai imani sai ya wanzu fala yusallatu alaihi dajjal Allah ba zai ba dujal dama akan shi ولا يؤرد هذا مع ما في حديث ابي بكر المادي انه لا يدخل المدينه رعب الدجال شو da aka zace girgiza inda kuma aka ce babu jin tsoro da zai faru da wannan babu cin karo da annan la'anan murada bir ru'bi da abin da kin da jin tsoron ma ya hadusu min al faz'i min dhikri da zara an baci dujal kowa hankalin shi ya tashi wal khawfi min utuwihi da tsoron muguntarsa larrajifa allati taqau bi zalzala awai wannan girgizar ba da ikhraji man laysa bi mukhlisin wanda zai fitar da duk wanda ba mai addini don Allah ba wa qala al-qurani al-imam al-qurani Ahmad ibn Isma'il al-Hanafi ke ya rasu 1993 yake cewa a cikin littafin shi mai suna al-Kautsar al-Jari ila riyadi ahadith al-Bukhari a cikin juz'in shi na goma sha ɗaya yake cewa fa in qulta idza lam yadkhul ru'ubuhu almadinata fa kaifa kharaja ahlul kufri wan nifaq yaya aka yi suka fito qultu sai in ce maka alladhina kharaju inma kharaju khawfan min zalzala sun fito ne dan tsoron wannan girgizar ƙasa wa tam'an fima indahu min aljannati wal khair a tunanin su wai ai za su samu aljanna da alkhairi tare da shi su fito su bi shi المكان الذي ينزله المسيح الدجال ناحية المدينة wurin da dujal zai sauka ina ne location zai sauka a kusa da garin madina idza kharaja al-masih ad-dajjal takunu himmatuhu wa qasduhu al-madina mun ji cewa idan dujal ya fito zai nufaci garin madina fala yastati'u dukhulaha wala dukhula makka ba zai shiga madina ko makka ba wa yadkhulu buldan al-ardi jami'an amma mun ji cewa zai shiga dukkanin kasashe qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace a cikin hadisin bukhari da muslim yace laysa min baladin illa sayatahu ad-dajjal illa makkah wal madina babu garin da ba zai shiga ba sai makka da madina muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka baito shi kuma yanzilu nahiyatal madinati sannan sai ya shiga ya sauka a kusa da madina kharij hududil haram waje da harami ya wuce inda yake ce ma harami inda inda yake haramun ne yin kaza da kaza din fi sabakhatil jurufi a ƙasa busasshiya mara amfani ta ta juruf khalfa jabal uhud bayan dutsen uhud thumma tasrifu al mala'ikatu wajhahu qibala ash-sham daga can sai mala'iku su kautar da fuskar sa sai ya yanke sham fa ya haliku hunalika a can zai halaka a can za a kashe shi وجاءت الاحاديث بوصف المكان الذي ينزل في المدينه hadisai sun bayyana inda zai zo a madina wahiya kattali a bayanin inda zai zo din kamar haka yanzilu fi nahiyatil madinati ay janibiha zai sauka a gefen madina qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama hatta yanzila fi nahiyatil madina rawahu al-bukhari yanzilu dubura jabali uhudin zai sauka a bayan dutsen uhudu ai khalfahu wa uhudun uhudu wannan dutsen nan jabalun shimalal madinati yana nan a arewacin madina wanda annabi yake cewa jabalu uhudun yuhibbuna wa nuhibbu dutse ne da yake son mu muna son shi inda aka yi wani yaki na uhud aka kashe su ainihin wato mus'ab dan zubair da makamantansu a mus'ab ibn umayr yab'udu anil masjid an-nabawi 4 km nisan dutsen uhudun zuwa masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaman kilomita 4 qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace hatta yanzila dubra uhudin har ya sauka a bayan dutsen uhudu kamar da yake cikin sahih muslim yanzilu fi sabaqatin jurfi al-jurf mawdi'un bil madinati gharba jabal uhud wannan wani waje ne a madina da yake yamma da dutsen uhud to nan ne masaukin nasa السبخة الأرض التي لا تنبت لملوحة أرضها ƙasa ce wadda ba ta tsirar da tsiro saboda wato ƙasa ce take mai santsi mara ba ta da lafiya summa tasrifu mal mala'ikatu tasrifu mala'ikatu wajahu qibala shami bayan ya sauka anan yayi da zango yana nufin shigo garin Madina sai Allah ya aiko da mala'iku sai su kora shi sai ya kasa sham qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace summa tasrifu mala'ikatu wajhahu qibala shami wa hunalika yahliku san za a kashe shi ga hotunan wuraren nan da ake ambata ga garin Madina ga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga dutsen Uhud can da kuma shi kuma inda zai sauka a bayan dutsen Uhud wa bayanul ahadisul warida fi zalika bayanin hadisan da za su suka buga mara kan yata kasar sham za mu ga mutum da za a kashe shi shine a ɗayan shafin wannan inda za a kashe shi da ake ce babu liddin wanda yanzu a ƙasar baitul maqdis ƙasar falastin kuma an ce yanzu wurin location ɗin yanzu wani airport wata gida zai zama za a za a rushe airport din ne ko airport din za a kashe shi Allah mafi sani amma da yanzu wurin airport duk wannan abun a cikin hadisi suka bi jama'a hadisi ingantu bayanul ahadithi alwarida fi dalika ma ya'ti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaji'u ad-dajjalu hatta yanzila fi nahiyati al-madinati dujal zai zo ya yada zango a gefen garin madina sun matar juful madinatu salasar zafatin sai madina ta yi girgiza su uku fa ya kharuju ilaihi kullu kafirin wa munafikin duk wani kafiri da munafiki sai ya fito ya budu jan rawahul bukhari bukhari ya fito da wannan hadisi yana cikin sahih bukhari daga Anas dan Malik wa qala nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace ya atil masihu min qibalil mashriq dujal zai zo ta gabas himmatuhul madina yana son ya zo madina thumma yanzilu dubra uhud ya sauka a bayan dutsen uhud ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك أسنذي هلكا رواه مسلم مسلم روتوانا كما يدى مكعبتا بيارك أبو هريرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله يتي ليس من بلد باب ونقري إلا سيطعه الدجال سيد الدجال يشكى إلا مكة والمدينة بند مكة مدينة وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة سافينة duk wani mashigan garin madina akwai mala'iku sun ja batta ya harusu ha suna tsare garin bayan zilu bis sabaka sai sauka a sabaka wafi riwayatin fa ya ci sabakatar jurfi fa ya diribu riwaƙahu ya kafa tantin shi a nan fatar juful madinatu salasar da fatin madina ta girgiza sau uku fa ya kharju ilaihi minha kullu kafir wa munafiq rawahu bukhari wa muslim min hadisi anas bin malik sai malam yace muddatu labsil masihid dajjali fil ard wannan bala'in a tsawon kwana nawa zai yi ko wata nawa ko shekara nawa a bayan kasa malam yace li aidami fitnatil masih dajjal saboda girman wannan fitina sa'ala sahabatu radiyallahu anhum annabi sallallahu alaihi wasallama an muddati labsihi fil ard sai sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene tsawon zaman da zai a bayan kasa قال نواس بن سمعان رضي الله عنهما قلنا يا رسول الله ما لبثه في الأرض tsawon wani zama zai a bayan ƙasa ƙala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'una yawman zai kwana arba'in a duniya a bayan ƙasa yawmun kasana amma cikin kwana arba'in din ranar farko idan rana ta fado ta fito ba ta faɗi ba sai an yi tsawon kwanaki da makonni da watanni da awon shekara shekara wato rana ta fito kafin ta faɗi to sai an yi tsawon kwana 360 da wani abu ana rana ɗaya wa yaumun ka shahar wa shagari na biyu da rana ta fito ba ta faɗi ba sai an yi kamar tsawon kwanaki 30 wa yaumun ka juma'a rana ta uku rana ta fito ba ta faɗi ba sai an yi tsawon mako guda wasa'iru ayyami ka ayyamikum sauran kwanakin daga kwana na hudu har zuwa na arba'in kwana talatin da bakwai to su ne kamar gama garin kwana awa ashirin da hudu amma wancan awa ashirin da hudu su bakwai wancan awa ashirin da hudu su bakwai su talatin wancan awa ashirin da hudu su dari uku da sittin haka zai yi a bayan ƙasa su zabai sun yarda da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa inkarin komai nashi yanzu wannan da wani ya ji sai ce a ya zai yi haka ai hadisin ma ba daidai bane ko wani abu makamanci haka ko kulna annawa sai sai muka ce ya rasulullah fa zalika al-yawm alladhi ka sanatin atakfina fihi salatu yawm to rana daya kamar tsawon shekara rana daya kamar tsawon wata to sallah guda biyar za a yi shin za a yi sallah ne kwaya daya da asbahi ba za a sake ba sai ta yi zawali hala sai bayan wata shida kenan wata zawali sannan a sake jira sai kuma ta zama kamar tsawon inuwar mutum watakila sai an ƙara wata uku sannan a sake jira har sai ta faɗi watakila sai an ƙara wata uku ko ya zami sai annabi ce a la ba haka bane uqduru lahu qadara ai mu ai mishi kiyasin yadda yake wato in an yi sallah asubahi awa nawa ake yi sallah azhar misali ba ɗauka awa biyar ko to da awa biyar sai a tashi sai a sallah azhar daga nan fa za a sake awa biyu zuwa da rabi sai a yi la'asar ko to sai a tashi a yi la'asar awa nawa za a sake a yi magariba awa uku ko misali sai a sake tashi a yi magariba daga nan awa nawa ake sannan asubahi awa goma ana bacci ko to bayan awa goma sai a yi asubahi bayan awa biyar sai a yi azhar bayan awa biyu da rabi sai a yi la'asar haka za a dinga faƙadiru lahu kadara wani ya daga cikin dalili akan halascin aiki da agogo wajen gano lokacin sallah kasa akwai ustadai masu zafin kai da suke cewa ma'aiki da guguma baki wannan ma wani kalakata ne mai zaman kanshi to annabi yayi bushara cewa yayi za a kai ga lokacin da sai an yi aiki da agogo ko yanzu ma ana aiki da shi ko ba haka bane yawwa to wannan yana nuna su kala ibn kathir ibn kathirin duk ya ga mai wannan lissafin tun baya bai ce mu'addalu zalika idan za a yi kwambatin kwanakin dujal zuwa normal kwanaki zai baka sanatun wa shaharani wa nisfun shekara daya da wata biyu da kwana goma sha biyar kaga ya fi korona nisa ko bai ta ce ake ganin musibar da kamar tashi alkiyama ba ne eh ina jin ko yakin basasar Najeriya ya ba shekara biyu ana yin shi da rabi ba eh Allah ya kyauta fitnatul masih dajjal to wannan babin shine asalin bayani akan asalin bala'in da za a gani a duniya a sanadiyar dajjal dajjal fitnatun azimatun yamtahinu Allah bihi ibadahu Allah zai jarabci mutane da jarabawa mai girma ta hanyar dajjal bima yakhluquhu ma'ahu min al-khawariq almushahadati fi zamani za a bashi wasu abubuwa da suka saba wa al'ada abubuwan da ba a saba gani ba a zamaninsa wa yaqdiruhu Allahu ala ashiya'a min maqdurati Allah zai bashi izinin yin wasu abubuwa da Allah ne kadai yake min zalika min tilka khawariq ma ya'ti daga ciki akwai ma'ahu na harani yajriya inda yake tafiya wasu koguna guda biyu suna biye da shi ahaduhuma yarahu an-nadhiru ma'an abyada in ka kalle shi zaka ganshi farin ruwa ne wal akharu yarahu naziru naran taltahibu ɗayan kuma ka kalle sai ga wuta ce tana balbali qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi yace la ana a'lamu bima ma'ad dajjal min yace ni Allah ya sanar shi ne abinda ke gurin dujal fiye da shi dujal din ma'ahu na harani yajriya yana da kogi guda biyu suna gudana ahaduhuma ra'ayal aini ma'un abyad in ka kalle shi sai kaga ruwa ne farisal wal akharu ra'ayal aini narun ta'ajjaju dayan kuma kala sai ga wuta ce ana balbalata wannan ya cike sai muslim amruhu samaa an tumtira fa tumtira da gaskiya abin da zai yi zai ce ma sama zubar da ruwa sai kuwa ga sama tana ruwa wal arda an tumbita fa tumbitu ya ce ma kasa fitar da tsiro sai ta fitar da tsiro qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce fa ya amuru sama'a fa tumtir sai ce ma sama ce ruwa sai ce wal arda fa tumbitu kasa ta fitar da tsoro sai ta fitar da shi kuma dake cikin sai musulmi alladhina yu'minuna bihi wanda suka yi imani da shi wa yastajibuna lahu suka amsa ma kiran shi na bata ya amuru sama'a an tumtira lahum wa tumtira idan wani gari digarin da yaje ko kauye ko karkara in suka yi imani da shi sai ce to sama yi musu ruwan sama wa ya amuru al-arda an tumbita lahum yace kasa ki fita musu da tsiro sai aga amfani yayi kyau mutun bitu fatar amashiyatu sai dabbobin garin su ci abinci su ci ainihin yabanya wa tashba'u su su kiba wa yakthuru labanuha sai nonon yayi yawa nonon ta yi yawa fa ya'ati annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa ya'ati alal qaumi zai zo gari faye da uhu sai ya kira mutanen garin faye minu na bihi sai su amanna da shi waye su jibu da lahusa amsa masa a kiransa waye amuru sama a fatun tiru sai ce wa sama tai ruwa wal arda da ƙasa fatun bitu sai ta zubar da ta fitar da tsiro fataruhu alaihim sariyatu idan yamma ta yi sai wato dabbobinsu tumaki da awaki da shanu da raƙuma sai su dawo gare su atwala ma kanat burran sai a gansu wato sun cika sun batsi sun yi azura shine tozon su ya cika sannan kuma wa wa wa a wa asbaghu duru'an sannan sai a ga hantsasa ta cika da nono wa amaddahu khawasira sannan kuma sai a ga ainihin wato kuibanyen su ta cika da nama ko ina kwankwason dabba da jikin cinyoyinta ya ta ƙoshi ta zama ƙoshashiyar dabba ya cikin sayo musulmi wallazi na yasta jibiru lahu da gaskiya abin da ne na ban mamaki wanda suka ki amsa mishi wanda suka tabbata imani suka gane batacce ne shi wa yurduna alaihi amrahu suka mishi watsi da al'amarinsa tusibuhum sanatu sai su shiga cikin bala'in yunwa wal jadab da fari wal qahab da ƙarancin ruwa wal qillatu da talauci wa mautul an'ami da mutuwar dabbobi wa naqasul amwali wal anfus wa thamarat za su shiga cikin jarabawa a dukiyarsu da rayuwarsu da ainihin dabbobinsu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله sai je kira wasu su watsa mai da zancensa su watsa kashinsa bayan sarifu anhu sai kauce ba su waje fa yusbihuna mumhilina sai su wayi gari cikin kari laisa bi aidihim shay'un min amwali ko babu duke su gaba da ta lalace don daga cikin jarabawa shine sai mutane su ta zuwa suna bin shi saboda mutane duniya suke so yana daga cikin dama abinda ke saurin halaka mutum shine ya zama na cewa ya shiga cikin bala'i da kunci da talauci ya rasa yadda zai to sai ya halatta wa kanshi komai ya halatta wa kanshi crypto ya halatta wa kanta abin nan karuwanci ya halatta wa kanshi riba ya halatta wa kanshi ha'inci da sata da an kama shi ya ce ai saboda yunwa ne saboda talauci ya daga cikin bala'in talauci da kasa daga annabi yana cewa ku nemi tsari daga talauci kudin annabi yana neman tsari da kafici da talauci eh mana mutane sun kama kirito malamai suka ce musu ba kyau cewa suke malaman jahilai ne saboda talauci ne ya buge su dole ka ba su uzuri dole za ka yi zai maka gona ya satan masara ya satan rogo ya satan abin nan abinci ko ya ci ya gudu bai biya ba da ire su duka talauci ne talauci ne yawa galibin yan mata da zawarawa da matan da suke zuwa su ba da kansu don a ba su kuɗi ko abinci za ka ji suna faɗan zari'ar da ta kai su shine talauci idan talauci ya babu abin da bai sakawa Allah ya kyauta ittiba'u kunuzul ardi lahu da gaskiya abin da zai masu ban mamaki ya ilayo akwai za a ga duka taskokin arzikin duniya wato zinare ne azurfa ne kuzane tagulla ne da sauransu duk suna bin shi ai madfuniha aw ma'adiniha abinda ke karkashin kasa na arzikin kasa za su fito su dinga bin shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce wa yamurru bil khariba dujal zai wuce ta wata ƙasa al khariba shine wato ƙasar da aka daina amfani da kaman kufayi haka fa yaqulu laha sai ya ce mata akhriji kunuzaki fitar da abin da ke cikin ki na dukiya fa tatba'uhu kunuzuha sai dukiyar nan ta dinga bin shi ka ya asibin nahali kamar yadda kudan zuma suke bin sarauniyarsu a san kudin zuma suna da jagoransu wanda suka taru a waje za ta tashi ta je ta bincika ina ne akwai wurin kwana mai kyau ina ne akwai da za su samu farari da za su ci tashinsu da ta zo da ta yi musu wani gurnani duk sai su bita to haka da ya ce ma ainihin wato arzikin duniya da ya samu a wani gari taho mu tafi duka sai arzikin ya bishi yuhir rajul almayyita alladhi yaqtulu zai raya mataccen da ya kashe sun mai ujizuhu Allah ta'ala ba'a da zalika sai Allah kuma ya hana shi ya ƙara kashe shi wala ya kadiru ala qatli zalika rajul ladhi ahyahu ba da qatlihi wala ala ghairi bayan wannan mutum ɗayan ba zai iya sake kashe kowa ba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace thumma yad'u rajulan mumtali'an shababan haka zai kira wani mutum wanda yake mai samartaka fa yadribuhu bisayfi sai ya sara mai takobi bai ƙa'uhu jazlataini sai tsaga shi zuwa yanki biyu ramyatal gharadi su faɗi haka dama da hagu sun mai da uku sannan ya kira shi ko yi ƙudu ce tashi sai kawai tashi wai ta hallalu yana sakin fuska yana dariya waje hugu ya hagu yana dariya da fuskarsa ƙala bin kathirin ya zaharu awwalan fi surati malikin min al-mulukin jababira farko al'amarin dujar idan ya fito zai zo da sura wani sarki ne cikin shugabanni azzalimai da duk zalunci daga san suna yi sun mai yadda in nubuwa sannan kuma yace shi annabi ne sun mai yadda in rububiyya sannan kuma yace shi Allah ne wa yatba'uhu ala zalika jahalatu bani adam sai jahilan mutane su bi shi wani ya daga gaskiya bari fahimta cewa su mutane ba za su gushe ba suna bin duk wani batacci tunda dujal nan da duk irin bayanin da annabi ya akan shi ji bayanin nan fa jama'a yadda ka san wani documentary kamar kana gani abun amma duk da haka za a samu su cikin masu cewa su musulmai su fi so da babu wata bata za ta fito ba wata bata da za a yi a duniya nan sai an samu musulunta yana cikin sunnar da Allah ya tsara a cikin wani rayuwa al-abdirami min ar-ri'a waɗanda suke ainihin wato mutane kaskantattu daga cikin ɗan ɗan abu yarima a shakira su ne ar-ri'a ɗan ma habba wa dabba wal awam da jahilan gari da aka kai daga zama cikin jahilai su ne masu bin kowane shirye ta inda kaga musamman kuma matasa ga ƙuruciya ga ƙarfi ga jahilci da wannan su ne kayan aikin duk wani mai neman kawo halaka da 'yan siyasa da 'yan bid'a da 'yan shi'a da su masussuka ɗin nan da 'yan ɗariƙa kowa wa yake kwasa matasa yake kwasa yanzu da ga a rawan maulidi su ne a rawan ashura su ne a rawan kamfen duk inda ka je su zaka gani har ma idan an ga wani dattijo sai a dinga mamaki wannan me ya kawo shi su kuma normal ne ana ganin dama har ka su za ka kana matashin da za ka mori rayuwarka da yi ƙoƙari ka gina rayuwarka a kan ilimi na addini na boko sana'a da sanin mutuncin na gaba da kai ina fata matasa musu ƙara koma su saurari wani kasusuwa na malam albani namu da suna matasa abokan aiki in kai haka za ka gane kanka zai waye ka daina bari ana ruɗa ka shan wiwi matasa su ne sata waya su ne bin 'yan siyasa su ne maula su ne komai aiki rashin hankali su ne kuma wannan shekarun su ne shekarun da za su gina rayuwarsu don gaba daga shekarun nan da ka fara balaga shekara sha hudu zuwa akalla ashirin da biyar talatin inda a wannan shekarun baka kama turba mai kyau ba gaskiya sai da gyaran Allah sai dan Allah ya tsananta rabo cewa kai nagari ne amma baka baka zaka bata rayuwarka Allah ya kyauta a ya ci gaba da cewa a wa yukhalifuhu wa yaruddu alaihi man hadahu Allah min ibadihi salihin wanda zasu saba mishi su mai da mai da martani sune bayin Allah na gari wa hizbullahi almuttaqina da runduna Allah sojojin Allah kungiyar Allah ta mutanen kirki so da kai kokari ka zama cikin kungiyar Allah cikin sojojin Allah cikin mutanen kirki wa qala al-aini badruddin al-aini a cikin muratul qari kenan yake cewa wa fa'idatu tamkinihi min hadhihi al-hawariq khawariqi imtihanul ibadi me yasa Allah zai ba dujal wannan dama saboda jarabawa ga mutane saboda ta zama jarabawa a ga cewa a tace wanda zai haƙura da bala'in da yake ciki amma ya rike imaninsa daga wanda shi ba zai iya ba zai ce to mu ya muka iya muna jin yunwa muna shan wahala da haka kuma za mu bi shi Allah gafurur rahimin to da mutum ya haka ya halaka bayanul ahadisi alwarida fi dalika ga hadisan da suka zo game da wannan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace inna ma ad-dajjali idza kharaja ma'un ma'an wa nara idan dujal ya fito yana tare da wuta da ruwa fa mallati yaran nasu anna hannaru fa ma'un barid wanda yake makallan wuta to ruwa ne mai sanyi wa amma alladhi yaran nasu annahu ma'un baridun fanarun tuhriqu wanda yake makallan ruwa din kuma ashe wuta ce mai konawa haka wanda ya bi shin ya saka shi aljanna shi ya saka shi a wuta wanda ya kafirce mushin ya saka shi a wuta shi ya saka shi aljanna zada muslim fi riwayatin fala tahliku annabi ya ce kar ku halaka kar ku bi shi faman adraka minkum wanda duk Allah ya jarabce shi ya riski zamanin judal falyaqa fil ladhi yara annaha naru idan aka ce ku shiga ku zaba to ku zabi wutar fa innahu azbun fa innahu azbun baridun ruwa ne mai daɗi mai sanyi wa fi riwayatin li muslim azbun tayyibun wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la ana a'lamu bima fi dajjal minhu na fudu jalsanin sirrin sa ma'ahu naharani yajriyani ahaduhuma ra'ayal ayni ma'un abyad wal akharu ra'ayal ayni marun ta'ajjud ta'ajjud mun ji wannan ko fa idza adraka kunna ahadun idan ya riski ɗaya daga cikin ku waliyati naran da biya rahu naran waliyughammis idan sai ka je ka kutsa cikin inda kake ganin shi wuta din kuma liyudabi ra'su idan ka shiga ruwan sai ka karkada kanka fa yashraba minhu ya sha ruwan fa innahu ma'un barid kai wa kanka ka sha ruwa ne mai dadi kuna cikin kitabul fitan kisan muslim daga Huzaifa dan Yaman radiyallahu anhu wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam nabi yace bayati alal qaumi waye da uhu zai zo ya tarar da mutane ya kiraye su wa yu'minuna bihi su imani da shi wa yastajibuna lahu su amsa masa wa ya'muru al-ma sama'a fatumtiru sai ya ce masama tayi ruwa sai ta yi wal arda fatumbitu ya ce kasa ta yi tsiro sai ta yi wa taruhu alaihim sarihatuhum atwala ma kanat durra sai su ga dabbobin su nan da nan wato tozon su ya ƙara girma wa asbaguhu duru'an hantsa su ta cika wa amadduhu khawasira jikin su yayi nama kuma ya tilka wa faydu'un fayduna alaihi qawlan wasu kuma idan ya kira su suki su mai da zancensa bayan sarfa anu sai kauce ba su waje da yusbihuna mumhilina sai su waye gari cikin bala'in talauci da rashi laysa bi aidihim shay'un min amwali komai nasu ya kare wa yamurru bil khariba fa yaqulu laha akhriji kunuzaki in ya wuce ta kufayi sai ya ce fitar da taskar da ke cikin ki fa tatba'uhu kunuzuha ka ya'asibil nahari sai wannan taskoki su bishi kaman yadda kudan zuma suke bin sarauniyar su sun mai yadda rajulan mumtali'an shababan sai ya samu wani matashi fa ya diribu hu bisaifi sai ya sara mai takobi fa ya qata'uhu jazlataini ya tsaga shi gida biyu ramyatal gharat ya suwatsi a kasa sun mai yadda uhu sannan ya kira shi wa yuqbilu sai ya tashi ya haɗe kamar kamar fim wa ya tahallalu yana yana yana motsi wajhuhu yadda haku yana kuma ainihin dariya wani yana cikin ainihin mun karanta shi a baya hadisin annawas ibn sam'an cikin sai muslim to wannan bala'i jama'a menene hikimar sa dan me Allah ya jarumta mutane da wannan bala'i Allah da yake da tausayi Allah da yake da rahama a irin haka ne suke cewa ko ya Allah na da rahama da haka wannan ƙarya ne babu da Allah zai wata da wannan jarabawa sai a ja wata aya da Allah ya ce shi bai kafara ne mai rahama su dinga buga Qur'ani da sunna da haukarsu to malamai na Allah malamai na musulunci sun kalli wannan matsala kuma sun faɗi menene hikimarta ya amurullahu bi khurujil masih dajjal fi akhir zaman imtihana lil ibad ubangiji zai ba dujal dama ya fito a ƙarshen zamani ne dan ya jarabci bayi da yazdadal mu'minuna imana dan mu'minan da suka riski zamanin su ƙara imani kamar yadda da Allah madaukakin sarki ya kawo ma mutanen Madina zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo musu jarabawan yakin Ahzab ba su shirya ba ba su da kayan aiki aka ce ga sojoji nan sun yi gangan ko wajen kasashe bakwai an hada alliance za a zo a murkushe su ko a gama da su sai Allah ya ce walan mara al-mu'min al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu fama zadahu illa imanan wa taslima kaga gashi suna cikin tsoro suna cikin tashin hankali sai sai da zasu amma a cikin haka Allah ya ƙara musu martabar imani da gaskata Allah to haka duk wani bala'i idan ya tukaro kamar ɗinka na musulmi to ka ɗauka akwai wani positive side da Allah ya kaddara rashin lafiya ne talauci ne asara ce yunwa tsoro fari ko menene to karkai wa Allah mummunan tunani irin na arna su dinga cewa god why me ko kuma irin da mutane zai ce wannan din da aka yi akwai laifi da yake wa Allah wanda an ga mutum ya cikin bala'i sai ya ce akwai abin da yake wa Allah halama Allah ya fi san shi akan ka shi wanzu Allah ya ce inna Allah idza ahabba abdan ibtalahu mu kuma mun ga mutum cikin jarawa sai ya ce akwai abin da yawa Allah da dai bincika hala ya fi ka a wurin Allah baka sani ba kuma halaran da zai gamu da Allah zai gamu da shi bai da zalibi ko kwaya ɗaya wannan bala'in na duniya ya warka mai da zalibin sa saboda in Allah yana son mutum da yake bai jarabawa annabawa sai jarabawa su fita kowa zafi idan za su zazzabi sai an ninka musu idan za su talauci sai an ninka musu ji ba ciwon da annabi ayuba ya yi sai da shekara goma sha biyu bai da lafiya shekara goma sha biyu ba tun daga zamanin da baba buhari yawan mulki yanzu ba shekara sha biyu ba har yanzu sai da ce shekara goma allah ya ji kan shi ko to a ce tun daga lokacin har yanzu baka da lafiya kuma yanzu baka warke ba ai kaga ba karamin bala'i bane duk ciwon da mutum zaka ji an ce yayi ciwo yayi ciwo wata daya kwana 30 kwana 20 shine za a ga ya ya sha wahala kalli irin bala'in da Annabi Musa ya shiga kalli irin jarabawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga a Makka da hanyar hijira da a Madina ba ta lissafa ba to Allah yana jarabtan bayi shi da yafi so to Allah yana so ya tantance wasu bayi a ƙarshen zamani ƙarshen zamanin nan babu aikin kirki da yawa an wa duniya ana ta sharholiya ana ta neman duniya arziki ya wadata to Allah kuma yana so ya ba wasu bayi wata martabar da aikin su ba zai kai su samu ba to sai ka musu duk babbar jarabawa sai ya daga darajar su wannan cikin hikima da yasa Allah zai haka sannan wal yatabal ladina fi qulubihim marad wal kafirun dan kuma kafirai da masu datti a zuciya su muka su kuma su ƙara shiga cikin shakka Allah ya samu hujjar kama su kamar da a lokacin da mumane dincin alaƙi yakin ahzab suke jin ƙarin imani su kuma munafikai suna gaba suna cewa kaga wanda ya ja mana ku ya zo garin ya ja mana bala'i yanzu gashi an ritsa mu da annabi ya dauki wannan gatarin ya sara a dutse dutsen yayi tsalle wuta ta tashi sai ya ce na ga mun ci farisa da roma da suka daga kallon juna sabi ka ci cika bakin banza muna nan a rutsa mai na cika baki kaga sun ƙara kafircewa sun ƙara lalacewa to haka kafirai za su zama a wannan lokacin qala ibn kathir radiyallahu anhu wa qad khalaqa Allah ala yadayhi khawariqa kathira Allah zai bashi daman abubuwa da yawa da suka saba al'ada yudillu biha man yasha'u min khalqi Allah ya badda wanda ya ga dama cikin halittu da wannan wa yathbutu ma'aha almu'minuna su kuma mu'mini su ƙara imani fa yazdaduna biha imanan ma'a imanihim wa hudan ma'a hudahum sai su ƙara shiriya akan shiriya imani akan imani qala al-mughirah ibn shu'ba ma sa'ala ahadun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an ad-dajjal akthara mimma sa'altuhu wa qala wa ma su'aluka al-mughirah dama yana cikin mutane masu yawan tambaya a fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wanda ya tambaya irin wanda nayi akan dajjal qala qultu na tambayi annabi nace innahum yaquluna ma'ahu jibalun min khubzin wa lahamin wa naharun min ma'in shi ya manzan Allah wai da gaske ne yana da tarin abinci kamar girman dutse na burodi da gurasa da nama in aka tara kamar tarin dutse da kuma kogi na ruwa qala nabi ya ce huwa ahwanu ala Allah min dalika ai wannan wurin Allah ba komai bane wa qala al-qadiyya huwa ahwanu ala Allah min dalika ai min an yata'ala ma yakhluquhu ala yadihi mudillan للمؤمنين ومشككا لقلوب مدلل للمؤمن ومشكك لقلوب المنافقين yace wato Allah madaukakin sarki yana da karfin ya sanya a cikin wato hannun dujal abinda zai yi kokari da shi dan ya halakar da mutane mu'minan su da masu shakkar su bal liyazdada allazina amanu imanan Allah yayi haka ne dan ya ƙara wa mu'minai imani wal yartaba allazina fi qulubihim maradun dan kuma wato wanda suke da wato cuta a cikin zuciyarsu su kara shiga cikin shakku wal kafirun su da kafirai kama ka Allahu allazi qatalahu summa ahyahu kama yanda wannan mu'minin da ya kashe ya raya shi yace ma kuntu qabtu fika ashadda basiratan minni al'an mun karanta shi a baya ko la anna qawluhu huwa ahwanu ala allahi min dalika ya annahu laysa shay'un min dalika ma ba wai bai da wannan kayan a hannunsa ba bal an ya ja'ala zalika ayatan ala sidiki abu ne mai sauki Allah ya sa haka ya zama aya a wajensa fa kaifa wa qad ja'ala al-ayata ala kadhibi wa kufri zahiratan bi qira'atin yaqra'uha man la yaqra'u musamman tunda mun ji cewa ai Allah ya sanya agoshin sa ga alama nan zahiri ta kafun fa'ur ra'un wanda kuma aka ce da wanda ya karanta larabci nan da bai ko zai karanta ziyaratan ala shawahidi kadhibihi min hadathihi wa naqsihi da kuma banda kuma ƙarya da take a tare da shi cewa shi haifar shi aka yi mutum ne da kuma na ƙasa na ciwon idan nan da ke tare da shi da sauransu to wannan magata cikin tafin ikmalu al-mu'lim bi faidi sai muslim na al-qadi iyad ibn musa alayhi asbi rahmatullahi alayhi hukumu tibai al-masih dajjal to me hukuncin wanda ya bi dajjal duk da wannan bayanin sai mutum ya je ya bi dajjal me hukuncin sa fitnatul masih dajjal azimatun wannan fitina ce mai girma fala ya juzu an yi tiba'ahu ahadun bi badinihi aw bi lisani baya halasta wani ya dauki jiki ya budu jal ya shiga cikin jama'arsa aw bi lisani ko ya zauna a garin sai dinga ce mutane jama'a ku je ku goyi bayan dujal ku mai baya wa in arafa bi qalbihi kadhib in dai ya san ya gane ƙarya ne wala ya juzu an yi tiba'ahu li usrin ko baya halasta wani ya bi shi saboda kuncin rayuwa li usril hali wa shiddatil haja ko tsananin bukata kamar abin da faɗa da su mutane su dinga dauka wai dan suna da bukata to kawai za su sai ga mutum ya ce gabata malam akwai wani wani abu ne da ake yi a sa kuɗi a waje kaza a samu kaza kuma gaskiya ne saboda banda kuɗi na so yi ko malam mun je wani aiki an ce ba za a dinga babu inda za a yi sallah to tunda muna da bukata ma zauna a ce ba za mu yi sallah ba sai ran juma'a kawai tunda mun ma'aikatan kamfani ne me ka zo ya duniya irin wannan zaka ji mutane sauran tambayoyin saboda wai suna son da ka halasta musu wani abu wanda ba wanda bai halasta ba wallahi malam ni ce mijina ya tafi ya banni wata da watanni kuma san inda yake ba daga ni sai wasu yara guda biyu kuma gashi wani mutum ya ce zai taimaka mana amma ya ce sai na sai yayi kaza za ta malam to idan nayi na shiga cikin wanda aka tirsasa musu duk muna zai yi wannan fa wala duk kullun sai ka ji wannan tambaya dan dai kawai ba karatu bane ba za ka zo kai ta fadi ba Allah ya kyauta to duk ba ba daidai bane wa yuzanna anna fi tasdiqihi rukhsa kado ne dauka cewa wai in ya gaskata dujal to zai samu sauki kama jaza fi ghairi kamar da yake ya halasta a wani yanayi akwai lokacin da mutum ya shiga cikin itrar wani bai halasta gare shi kamar mutumin da yake gashi zai mutu ya halasta ya ci mushi ya halasta ya ɗebo na ba cikin gonar da ba tashi ba ya ci ba tare da ya yi guzuri ba ba tare da ya sayar ba da ire-iren waɗannan قال المذهري رحمه الله قوله ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال تن daga sanda aka dace annabi Adam zuwa tashin duniya ba ta ganin bala'i irin wannan ba aili azimi fitnatihi wa fadhi'i baliyati saboda girman fitinarsa da tashin hankalinta walaysat baliyatuhu wa fitnatuhu wa khawfun nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummati minhu min qibali shubhati talhaqu almu'mina almuqinina al'arifina billahi ta'ala wa sifatihi wannan girman bala'in nasa da girman fitinarsa da tsoron da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa al'ummarsa game da dujal ba wai dan shubha da za ta darsa su a zakatan mu'minai ba wanda suka san Allah fa innal mu'minina arafu Allah ta'ala ma'rifatan la tatakhalabuhum la tatakhalajuhum fiha zulum mu'minai sun san Allah sanin da babu abin da zai ja su na wani zato wala ta'athriduhum ash-shubha shubha ba ta zo gare su ba da annahu ta'ala la yushbihu shay'an saboda Allah bai kama da komai ba wala yushbihu shay'un kuma komai bai kama da shi ba wa annahu laysa kamithli shay babu abu irin Allah wa inna ma anzara ummatahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwantar da al'umma sani annahu yakunu khurujuhu fi shiddati min az-zaman saboda zai zo a lokacin tsananin wahala na talauci da yunwa da kunci wa usirin min al-hali da kuncin rayuwa wa annan nasa tusibuhum shiddatu za a shiga cikin tsanani wa annahu yastawli ala amwalihim wa shihim zai mamaye dukiyar mutane da dabbobin su fa yajuzu an yatba'ahu aqwamun bi abdanihim wa alsatihim sai wasu su ga su ya halasta gare su tunda ya zama dole suna bukatar abinci suna bukatar tsaro da lafiya bari kawai su bi wa in arafu bi qulubihim kadhibahu ko da sun san ƙarya yake wa anna Allah ta'ala laysa kamithli shay'un bayan sun san Allah babu irinsa wa yakun tasdiquhum iyyahu wattiba'uhum taqiyatan ala husbani ala husbani qawl ta'wil qawli ta'ala sai su kansu fatawa cewa shin ya halatta kansu fatawa cewa to mu za mu bi shi amma saboda kawai mu tsira mun sani a cikin zuciyarmu cewa ƙarya ne amma za mu koyi su ɗauki fassarar faɗin Allah illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wa yasibuna anna fi tasdiqihi rukhsa suka cewa ai akwai saukin yin haka kama jaza fi kai akwai lokacin da ya halasta ayi haka amma a lokacin dujal bai halasta ba faman tabi'ahu sarafa Allahu qalbahu duk wanda ya bi shi da sunan waishi yayi taqiya ko wani abu to Allah zai karkatar da zuciyar shi daga imani walam yaqbal minhu imana qalbihi billahi wannan iman da ke cikin zuciyarsa ba zai masa amfani ba walam ya azurhu fi nafsi Allah ba zai bashi uzuri ba wa innahu lam ya'ti fi shay'in min al-akhbari rukhsatun fi ittiba'ihi taqiyatan kuma a cikin hadisan da suka zo gaba daya babu inda aka ce an halasta duk wannan annabi ya bayani dalla dalla ayi kaza kar ayi kaza zai yi kaza ayi kaza babu babu inda annabi ya ce idan ka rasa yadda zaka yi ka gaskata shi a fili ka boye a zuciya saboda ka babu wannan option din fa anzara nabi sallallahu alaihi wasallam qawmah saboda haka annabi yawa mutane tankiya wa khafa alaihim fitnatahu lidhalika ya tsoraci fitina saboda haka cewa yake gudu ka gudu in ba za ka iya ba falidhalika man ittaba ad-dajjala saboda haka duk wanda ya bi dujal taqiyatan ragabatan fima indahu ya boye imaninsa dan kwadayin abin da ke gurin dujal wa rahabatan minhu kudin tsoransa sarafa Allahu qulubahum anil imani bi Allah zai karkata zukatan sai su koma su iman da shi fa yakfuruna sai su kafirci kuma ko ba dujal ba da dama daga cikin wanda zaka bi shi da irin wannan tunanin ba zaka ankara ba sai ka ji ga zama irin shi idan za ku dan bid'a da kake mishi mujamala cewa bari a sassauci ko a tafi tare amma kai kana ganin kai kana da ahlus sunna ba zaka ankara ba sai bid'a ta maka naso haka idan akwai dan siyasa da da ka je wurin shi ne kawai dan abin da zaka samu ba zaka ankara ba sai ka kana kana sa hula irin tasu ko kana saka kana irin zagin da suke yi ko kana irin ɗabi'ar da suke in ka je ne wai kai a mu dai mun je ne kawai da abin da za a raba yan fawa ko palliative kamun gangara shi kenan kama ka zama ka zama jari bola a cikin su Allah ya kyauta wa yajuzu an yakuna sha'anud dajjali wattiba'uhu min al-manahi allati shaddada Allahu fiha ya halasta kuma a ce wato shi wannan al'amarin bin dujal kenan yana cikin abubuwa da Allah ya hana ya tsanani a kai walam ya ji alfiha rukhsa Allah bai sanya sassauci a kai ba akwai abin da an sa sassauci kamar cin mushe ga wanda ya ga zai mutu kamar ainihin wato a jinkirta sallah ga matafiyi kamar shan azumi ga mara lafiya kaga duk an yi rukhsa ko amma misali yanzu kisan kai babu yadda za a halasta maka ce dan an sa maka bindiga an ce ko ka kashe wa ne ko a kashe ka to ba a halasta maka kashe shi ba saboda ranka bai fina shi ba kuma gani da ire-iren su to haka dujal ma ba a bada wannan sasocin ba wa annan man ittaba'ahu lam yanfa'ahu imanu wanda ya bi shi a zahiri yana tsammanin wai yana da imani a boye to ba zai amfane shi ba kama zu ila tulu shamsi min maghribiha fitnatan la yuqbalu ba'daha imanu imanun man lam yakun amana min qablu kamar yadda ran da za ta fito ta yamma din nan to wanda bai riga ya imani ba to a ranar ku ya imani ba za a karba ba wanda bai riga ya tuba ba ba za a karba ba wa in kana fil quwwati was sihhati wa in kana fa'il ko da ku yana da karfin imanin shi yana da zai iya yi wato ba sai ya shiga gargara ba ashaddun nasi alal masih dajjal akwai wasu mutane waɗanda za su zama su suka fi kowa tsanani game da al'amarin dujal idza kharaja al-masih dajjal fa ashaddun nasi alaihi banu tamim wata kabila cikin laraba da ake ci musu banu tamim wanda suke ainihin a kasar najd da yamama su ne su kowa tsanantawa wajen fada da shi qala abu hurairah radiyallahu anhu ma ziltu uhibbu bani tamim منذ salatin sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fihim annabi ya faɗi wasu manganu guda uku akan banu tamim yace daga nan nake kaunar su sami'tu yaqulu naji annabi na cewa hum ashaddu ummati ala dajjal sun fi kowa tsanni ga dujal waja'at sadukati sadukatuhum an kawo zakkarsu madina sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce hadihi sadukatu qaumina wannan sadakan mutanen mu ne annabi ya ce su mutanen shi ne wa kanat sabiyatun minhum inda aisha akwai wata baiwa a wurin aisha ƴar kabilar banu tamim fa kala sai annabi ya ce a atiqiha ki yanta ta fa innaha min waladi isma'ila jika annabi isma'il ce to wannan abun guda uku ashadu ummati ala dajjal hadi saduqatu qaumina da kuma a atiqiya fa inna mawlid isma'il sai yasa abu hurairah yake kauna su sosai hadisi ne a cikin sahihu al-bukhari wa muslim qala ibn hubayra ibn hubayra yake cewa fa hadha yadullu ala shaja'ati wannan yana nuna jarintar su wa thabati imanihim fi akhir zamani inda tazalzulin imanin nasi da kuma girman imaninsu a ƙarshen zamani lokacin da imanin mutane yake shakin nasu na nan daram asbabun najati min fitnatul masih dajjal to ya zaya tsira daga wannan bala'in fitnatul masih dajjal azima wal ismatu minhu ba'da tawfiqin min Allah ta'ala yakunu bima yati abinda zai sa a tsira kawai shine na farko at-tamassuk bil islam ruko da musulunci gam wa tasalluhu bil iman da riko da imani wa ma'arifatu asma'illahi wa sifatihil husna da sanin sunayen Allah tauhidi kenan da kyawawan sifofinsa wadda jalu a'awar domin dujal yana da ido lalatacce war rabbu ta'ala laysa bi a'awar Allah kuma ba a'awari bane abu na farko kenan riko da kyakkyawan musulunci da ingantaccen imani da ingantaccen aqida abu na biyu at-ta'awudhu billahi min fitnati yawaita neman tsarin Allah daga fitinar dujal kamar yadda muka jari sun Aisha ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bi ha'ula'i da'awat annabi na addu'a yace Allahumma inni a'udhu bika min fitnatin nari wa adhabil nari wa fitnatil qabri wa adhabil qabri wa min sharri fitnatil gina wa min sharri fitnatil faqri wa a'udhu bika min sharri fitnatil masiihid dajjal ce ya Allah ina neman tsaronka daga fitinar wuta da azabar wuta daga fitinar kabari da azabar kabari daga kuma sharrin fitinar wadata da sharrin fitinar talauci Allah ka tsare daga sharrin fitinar almasihu dajjal sai ka dinga yin wannan addu'a ko da yaushe da Hausa da Larabci da yaran da kayya na gaba hibzu ashari ayatin min awwal suratul kahfi haddace ayoyi goma na farkon kafi au akhiriha ko karshen kafi wato daga farkon kafi alhamdulillah zai anzara ala zikir kitaba rabbi allah hujja zuwa sai ka haddace surar gaba daya ayoyin goma farko ko ayoyin goma karshe man hafiza ashar ayatin min awwal suratul kafi wa fi riwayatin min akhiril kafi usima min ad-dajjal wanda ya haddace farkon suratul kafi ko karshen ta to Allah yana tsare shi daga daga dujal wani a cikin sayo musulmi wa man sami ad-dajjali falaysa id minhu anhu wala ya'ti wanda diya ainihin wato ji fitowar dujal to ya nemi Allah ya tsare shi kuma kar ya je kallo kai ya ce bari ya je ya gani ko bari ya je ya coverage ko bari ya je ya saka life kada ya je ya gudu fa innar rajula la ya'tihi wa huwa ya hasibu annahu mu'min akwai wanda zai je yana tsammanin shi mumini ne zai tsira fayatba'uhu fayatbi'u sai ya bi shi mimma yab'atu min ash-shubuhati saboda yawan shubuha zaka je garin neman garin neman ido gira amin ka rasa ido wato kamar da ake cewa menene ya je ya je barbara busura je barbara ya dawo da ciki kenan ko eh qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da Allah yake cewa man sami'a bid dajjal fal fal falyan'a anhu wanda yaji labarin dujal to ya gudu fa wallahi na rantse muku da Allah innar rajula la yatihi wa huwa yahsibu annahu mu'minun fayattabi'uhu mimma yab'athu bihi min ash-shubuhati saboda yawan shubhasa Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi daga Imran dan Hussein wa qala al-mudhiri al-mudhiri yake fada cikin mafatih yake cewa fa'iza a kada rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba a ba'a da ummatihi dajjala bil yamini billahi subhanahu annabi ya karfafa magana cewa za a samu cikin al'umma sa sabu dujal kuma ya rantse da Allah fa yambagi liman sami'a khurujahu Allah ya amana min fitnati in ka ji labarin fitowar sa karka ce wai kai ai ka sani ka san da zaka tsira karka yadda kai wannan tunanin wa yab'udu minhu ba'da bu'dal mashriqaini gara ka ne sance shi yana gabar kana yamma ko yana kudu kana arewa hatta la yaqa fi tilkal fitna karka fada fitina to fitina dujal ba duka fitin turu ma haka karka ce bari ka je ka saurari yan shi'a ko yan dariqa ko yan kalaka to wai da tunanin wai kai ka san shubuhasu to ba ka ankara ba sai ka je ta lake maka a zuciya za ga galibin mutane masu tambaya akan mun ji masu suka ya ce kaza mun ji zazzaki ya ce kaza mun ji abdulbari ya ce kaza malam me mafita me kai ka ci me ya kai ka kaje ka saurari qur'ani mana kaje ka sa mun shawi ka saurara mana bai fiye maka ba garin jin shubha za ka je ka halaka kanka ya ce to don haka a hatta la ya ka'a fi tilkal fitna fa innaha azima fitna ce mai girma bal a'zamul fitani mafi girma wa tuhliku man tuhliku za ta halakar da mutane da yawa wal ma'sumu man asamahu Allah babu ne tsira sai wanda Allah ya da shi Allah ka tsira da ku abu na gaba man adrakahu fa yaqra alayhi fawatiha suratul kafi idan ka gamu da shi to sai karanta mishi farko suratul kafi saboda hadisin da muka ji a baya na annawas ibn sam'an cewa zakarar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dajjal za ta gadace annabi ya ambaci dujal wata rana da safiya fa khaffada fihi wa rafa'a ya ainihin kusanto da shi ya daga al'amarin sa hatta zanannahu fi daifatin nakhli an muka tsammaci yana bayan gari cikin gonakin mu na dabino falamma ruhuna ilaihi da muka dawo da yamma arafa zalika fina sai ga alamun mun rude mun shiga cikin tashi hankali faƙala sai ce ma sha'anukum menene matsalarku kulna ya rasulullah zakartar da jala gadata ka kira dujan da safi ka ambace shi fa khaffata fi wa rafa'ata ta zanan nahu fi daifatin nahdi nakhli faƙala sai annabi ya ce ghairu dajjal akhwafuni alaikum akwai abin da nake je muku rufe da dujan saboda ku ba ku riske shi ba in ya khruj fikum wa ana fikum da zai fito yanzu fa ana hajiju hudulakum zan tare muku shi wa in yakhruj walastu fikum yabto bana nan mutanen bayan ku kenan famru'un hajiju nafsi kowa ya ta kansa wallahu khalifati ala kulli muslim Allah zai jibunta mu al'amarin kowane musulmi innahu shabun qatatun wani mutum ne matashi mai yankakken gashi cakudadde ainihu tsafiya da ido matacce ka anni ushabihu bi abdul uzza ibnu qatan kama abdul uzza ibnu qatan da muka ji a baya faman adrakahu minkum nabi ce to wanda ya riske shi fal yaqra alayhi fawatiha suratul kafi ya karanta ya farko suratul kafi qala ibn al-jawzi rahimahullah wa amma tafsir zalika bi ashri ayatin min awal kafi walladhi yadhharu lana fiha min al-hikma abinda muke gani me yasa annabi ya ce a karanta farkon sura suratul kafi saboda a ciki anna qawluhu ta'ala li yundira ba'san shadidan min ladunhu yuhawwiru ba'sad dajjal kun karanta wannan da yundira ba'san shadidan min ladunhu zai sa ka ji cewa ashe ma al'amarin dujal ma kankani wa qawluhu wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada yuhawwilu as-sabra ala fitnati ad-dajjal bima yadhharu min na'imihi wa adhabi kaji Allah ya ce yana ma mu'mine bushara da wanda suka yi aiki da wanda suka yi aiki na kwarai cewa suna da lada mai yawa a aljanna da za su tabbata a cikin shi sai kaga wannan hakurin ma abu ne kankani wa qala an-nawawi kila sababu zalika ma fi awwaliha min al-ajaib wal ayat saboda a cikin suratul kafi akwai ambatan ababan ban mamaki da ayoyin Allah wa man tadabbaraha lam yuftatan bid-dajjal wanda ya tsayaye la'akari da abin da aka ba da labarin cikin kafi to ba zai mamakin dujal ba wa kaza fi akhiriha labarin da ke cikin ta masu mamaki to an zo karshen tika tika tik mutuwar dujal ko kashe dujal makasalul masih dajjal ba'da fitnatin azima fil ard bayan wannan jarabawa mai girma a bayan kasa yanzilu isa ibn maryama alayhi salam bi dimashq inda al manarat al bayda isa dan maryamu alayhi salam zai sauko daga sama a wajen wata farar hasumiya bai kutulu dajjal sai kashe dujal qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace bainama hum ya'iduna lil kitabi bayan an shiga cikin fitina an rasa da za a yi sai ai shirin yaki na musamman waye su muna sufufa ana daidaita sahu in uqimatu salatu sai a tada sallah yanzu ibnu isa ibn maryama sai Allah ya saukar da isa dan maryam fa ya ummuhum shi zai musu limanci an ce sallah asubahi ce fa idza ra'awhu fa idza ra'awhu aduwullahi annabi isa dan maryam zai sauko akan kafadin wasu mala'iku guda biyu da farin halittarsa mai kyau ina na bai bayyana ya ce in ya girgiza kai sai a ga ruwa na diga a kan shi su za su sauko da annabi isa su dawo da shi duniya wannan shi ne abin da annabi ya faɗa duk wanda ba wannan ba ka bar shi kawai wannan shi ne na manzo Allah sai sau cewa isa yana nan da ransa kuma zai dawo duk wanda ba haka ya faɗa ba ko dai kuskure ko ɓata ko jahilci da gwargwadon menene kai shi ga wannan annabi ya ce isa na nan kuma zai dawo bai mutu ba idan isa ya dawo shi ne za su haɗu da shi da mahadi sai su kashe dujal bayan zilu isa bin maryama fa ya ummuhum fa idza ra'ahu aduwullahi dhaba kama yadubul milhu fil ma'i da ya ga annabi isa sai ya narke ya lalace walau tarakahu lan dhaba hatta ya halika da ya bar shi ma da kanshi ma zai mutu walakin yaqtuluhu Allah bi yadihi Allah zai kalakar da shi annabi annabi isa fa yurihim damahu fi harbati har ya nuna musu ga jinin shi a jikin zai ruga da gudu annabi isa ya bi shi ya kashe shi ya zo da kibiyar ya ce gata da ya kashe shi wa qatlu bi isa ibn maryama yazdada imanul mu'mina bi annahu kana dajjala wannan ma zai kara mu'mini imani cewa lalle shine dujal wa yakunu qatluhu fi babi fi falastin bi babi luddin a falastin inda ake cewa babu luddin shimala garbi baitul maqdis a arewacin baitul maqdis yabu'udu anhu nesa da baitul makaris 50 kilomita kilomita 50 kamar tsakanin ina kenan ayi kwatancan kamar tsakanin kaduna da zaria wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace yaqtul ibn maryam ad-dajjal bi babil luddin rawahu tirmidhi kin da rutu shi a qala ibn kathir yakunu nuzul isa ibn maryam alaihi salatu wassalam masihal mahadi almasihu isa alayhi salam zai sauka fi ayyamil masih dajjal a lokacin da dujjal yake tabar nasa masihar dalala alal manarati ash-sharqiyyati bi dimashq a wata hasumiya dake gabashin dimashq fa yastamiu alayhi almu'minuna sai mu'mini su taru su ce to kai ne shugaban mu wa yaltafitu ma'ahu ibadullahi almuttaquna wa yaltafitu ma'ahu ibadullahi almuttaquna bayan Allah su kewaye shi gaba ɗaya mutanen kirki fa yasiru bihim qasidan nahwa ad-dajjal sai su tankari da dujjal yake hatta tawajjaha wa qad tawajjaha nahwa baitul maqdis shi kuma ya nufaci baitul maqdis fa yudriku inda aqabati afiqa sai ya same shi a wani waje da ake ce mishi aqabatu afiq kusa da buhairatu tabariya din can fa yana hazi ma'ahu dajjal sai dujjal ya rubuje dandanar shi ta watsi fa yalhaquhu inda babi madinatul ludd ya ruga da gudu sai a bisha fa ya kuturuhu bi harbatihi wa huwa dakhil ilaiha a kashe shi yana kokarin shiga wannan garin wa ya kullahu inna li fiha darbatun lam tafutin lalle fi ka darbatun ga wani ga wani harbi nan ba za ka ba za ka guje mishi ba wa idza wajaha ad-dajjal in wa idza wajahu ad-dajjal in ma'a kama yanma'u al-milhu fil ma'i in suka yi gaba da gaba da dujal sai dujal ya narke ya sirare kamar yadda gishiri ke narkewa a cikin ruwa wa yudruku inda babil lut wa takunu wafatuhu hunalika anan zai kashe shi ga hoto nan na wurin ga kuma wani abin nan barcode ake ci mishi ko idan ka sa waya gangara da scanner na wannan barcode dan kai scanning zai kai kai kan wani page da zaka ga duka hotunan na bidiyo kuma akwai su ma kan YouTube duka waɗannan bayanan zaka gansu a hotunan bidiyo to ka dai ce Allah muna neman tsarin ka daga fitinar dujal da fitinar talauci da fitinar kafirci da fitinar dukkanin bala'o'i da bidiyoyi abinda muka faɗa daidai Allah ka samu samu ladan shi ka ba mu dama iko da shi Allah gabata mana kurakuranmu Allah ka samu gama lafiya ka saka magabatanmu cikin malamanmu da iyayenmu da musulmai da sauran a bayin Allah na gari wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh